بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أنا متفق الوطن المحرم شكرا تقولي لقريب الثلاثين لأوكل hijira na muhammadu sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shi ne dace da ashirin da takwas da watan goma sha ɗaya shekara ta biyu da goma sha ɗaya da samun turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka na suratul nisa'i yau muna darasi na ashirin da bakwai a cikin sura ina ji idan ba mu manta ba za mu tashi a kan aya ta ɗari da goma sha bayan Allah mu da sarki na tsaye fi tafiye ne na da a jiya ko satin da ya wuce mun tsaya ne a aya ta 113 bayan Allah mu da sarki wa laula fadlullahi alayka wa rahmatuhu la amma qadaka min ma yadullu da ba dan falan Allah ba da rahmarsa gare ka ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wato an samu wata fa'ifa jama'a da suka yi mutu suka yi matunan su batar da kai shine ayyu biyu wannan la hamma ta'ifa ana nufin hamma ta'ifa an samu jama'a da sun himmatu su halakar da kai su batar da kai da ba dan fara na Allah kan kama amma wa ma yudilluna illa anfusahum ba wanda sai batarwa sai kansu wa ma yadurruna kan shay ba za su cutar da kai da komai wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma Allah ya sauka maka alqur'ani da sunna وعلمك ما لم تكن تعلم يا سند كي أبن بك سني بها وكان فضل الله عليك عظيما فلا لا لا أكيك تنا لي وأنت عليك صلى الله عليه وسلم wannan aya din ga shi sakon kun ji ana ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ana rarrashin dukkan mutum musulmi bai kwantar da hankalinsa da dukkan makircin da masu makirci za su iya kulla masa cikin munafukai da kuma kafirai da kuma sauran mushrikai Allah ya raba mu da makircin masu makirci sai Allah ya ce mu kuma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أثرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا
Allah ya ce la khaira fi kasirin min najwa da yawa yawa cikin gani da mutane suke kalmar annajwa ana nufa wato al-israr fi tadbir fi tadbir ma'ana a sirranta kulla wani abu ko tattaunawa mitin sunansa najwa kebance kuna tattaunawa akan wani abu sunansa na jiwa duk dai abin da za a yi shi a koyi ba wai alanan ba yanzu wannan karatun da muke ba sunansa na jawa ba tun da da ƙarfi muke yi kuma ma a salar su to Allah ce da yawa yawa cikin ganawa da tattaunawa da mutane suke babu alkhairi a ciki mafi yawa haɗuwa taro da ake koyi sauti a yi shi a tattaunawa babu alheri a cikin laman amara bi sadaka sai dai wanda a cikin tattaunawa sa ko kimantarsa ya yi umarni da sadaka au ma'rufin ko kuma mutum ya yi umarni da yi wa Allah da'a kamar ma'ruf tana tun yi wa Allah da'a ta'atullah wa ma yu'rafu min ash-sharr da kuma dukkan ayyuka na bin Allah أو إصلاح بين الناس ko kuma a zaman an tattauna ya za a yi sulhu a tsakanin mutane zaman da ya cika waɗannan abubuwa guda uku to shine zaman da yake alheri cikakke a gefe a yi umarni da a sadaka ma'ana a tattauna ya za a taimaki al'umma ya za a ciyar da su ya za a kawo musu abinci ba wai a yi tunani ya za a wa'al da su ba ko kuma a yi umarni da a yi a tattauna wanda yaya za a rinka umarni da kyakkyawa a cikin al'umma wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hali da kyakkyawa umarni da kyakkyawa da hali da mummuna ko kuma a yi tattaunawa akan sulhunta mutane Allah ya ce wa man yafa'al zalika ba a marwatillah wanda yayi wannan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku ko dai amara bi sadaqa ko amara bi ma'rufin aw amara bi islahin bainan nas kuma yayi saboda Allah fa sawfa nutihi ajran azima Allah ce da sannu za mu ba shi lada mai tare yawa kuma lada mai girma Allah ba mu dacewa hadisi ya tabbata daga ummu darda riwaya al imam bukhari da tirmidhi da imam ahmad rahmatullahi alaihi har ma da abu dawud duk sun rawaito hadisin cewa أبي الدرداء ينجى ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم ينجى لا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة annabi ya ce wa sahabbai ba ku so na ba ku labari dangane da aikin da darajarsa wato yana da falala sama da ta sallah da ta azumi da zakka kuna so in ba ku labari akan wannan kamar su ce e mana i muna so ya manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kulna bala annabi ya ce islahu za tulbaini sulhunta tsakanin mutane wanda yake wannan ya samu aiki babba kuma ya samu daraja babba ya ce wa fasadu za tulbaini hiyal halika lalata tsakanin mutane wannan shine abin da ake ce da shi alhalika mana mai aske addini gaba daya wanda yake da ɗabi'a ta ɓata tsakanin mutane mai annamimanci mai haɗa wani da wance ko mai haɗa wance da wani ya lalata tsakaninsu ya sanya fasadi da barna tsakaninsu faƙad halaka dinahu to ya aske addininsu kamar yadda ka san wanzami yana ɗaukan aska ya sa a kan mutum ya katse gashin da ke kansa ya zama kansa tas ba komai to duk wanda yake rayuwarsa yana hada tsakanin mutane ne yana kulla barna ya raba wato zumunci ya raba aminai ya raba waɗanda suke ƙaunar juna to ya aske addininsa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam riwayar imam bukhari to ashe yana da kyau mu misaltu kuma mu sifantu da abinda wannan aya din ta kiraye mu akai a wata riwayar ta ummu kulsum bintu uqba tana daga cin wato min al muhajirat al awwal waɗanda suka fara yin hijira zuwa ga madina mana suka yi hijira da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa madina tana cewa ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa bil kadhabi man yuslihu bainan nas ba makaryaci bane wanda yake yin ƙarya ya daidaita tsakanin mutane ba ƙarya yi ba ku ne za ku kaman ƙarya yi amma ba ƙarya yi ba faƙala khairan aw nama khaira ko ya faɗa alheri ko kuma ya faci alkhairi wani hadisi imam bukhari ya fadda shi a kitabu as-sulh haka imam muslim shi ma ya fadda shi a kitab al-birr was-sila wannan aya da waɗannan hadisai suna nuna mana muhimmancin wato abu na farko sadaka sadaka sadaka alheri ce ga dan adam kuma sadaka ba a ce sai mai kudi zai yi sadaka ba wanda yake da iko zai iya yiwa mutum yana da iko amma bai da kudi za a ga talaka miskini wanda bai da komai ba a sa shi cikin layin masu kudi amma dai ana yin abinci a gidansa zai iya daukan mara ɗaya rabin mara ya ba da sadaka kada mu zauna mu ce ba za mu yi sadaka ba saboda mu ba miliyoniyoyi ba ne ba ma'aikacin gwamnati da yake ɗauka albashi zai iya yin sadaka sadaka haske ne manzo Allah ya sadaka tunur sadaka haske ne haske kuwa yana bushe fushin Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma sadaka dalili ce dalili ce ta samun rahamar ubangiji da jin kayinsa kuma da sadaka din nan za ta jagorance ka ta kai ka gidan aljanna ya tabbata malamai suna ba da labari cewa mutum zai hau sadaka sa ta kai shi har gidan aljanna kamar yadda za ka hau ragonka ko ka hau laƙuminka ko ka hau dokinka ya kai ka inda kake so ku yi sadaka ku taimaka wa al'umma ruwa ba kyau manzala ce iya kuma shuha ku yi nesa da ruwa ruwa ita ta halakar da waɗanda suka gabace ku al'umma guda Allah ya kifar ya kifar saboda ruwa fa al'umma guda kifar da ita saboda ruwa mammakokin bayarwa to wannan aya tana umarni da ainihin wato kyauta da kuma ba da sadaka a gidanka tuwon da ake tukawa ka yi kokari a ninka fitarwa da wani mabukaci cikin tuwon gidanka ya kamata a ce insha Allah ko mutuwa ka yi za a ce wani har ya mutu yana ciyar da wani kana ciyar da wani ina nufin wanda ciyar da shi ba dole bane a kanka almajiri ne wani ɗalibin ilimi ne wani miskini ne ka gani ko wani yaro ne matashi baya da kowa kaga yana dafa abinci a ɗakin sa ka ce ka tura gidana a rinka baka abinci wallahi babu ya ciyarwa inda za mu yi magana akan muhimmancin ciyarwa da sadaka wani lokacin ma bai isa ba ciyarwa ba manzo Allah ce Allah ya faɗa cewa duk wanda ya ciyar da ni zan ciyar da shi kamar yayin ciyar da ni ko kuma Allah zai ce a kiyama ya kai bawana na nemi ka ciyar da ni ka ƙi ka ciyar da ni bawa zai ce ya ubangiji yaya za a yi ka nemi in ciyar da kai in ƙi in ciyar da kai alhali wa anta rabbul alamin kai ne ubangijin talika ya baka da bukatar ci ayi sai shi ai bayina sun nemi ka ciyar da su ka ka ciyar da su duk wanda ya ciyar da mutane a nan duniya Allah zai ciyar da shi a lahira da ku ce makawa mutane ku agaza musu ku yalwata musu ka da abinci ruwa mai aka yi aka yi ruwa na sha fada a karatu ina maimaita da muna akwai ɗabi'a da iyayenmu da kakanni suke da shi za ga a anguwa dattawan unguwa ba wanda ke cin abinci a gida shi kadai maciya maciya ake ne maciyar suwa ne maciyar suwa ne za ka iya rubutu ma akan maciya maciya inda ake ciyayya kowanne cijin ya dawo kowanne mai gida ya dawo ni da wayona na sani na sani ina gani akwai maciyar dattawa iyayenmu akwai maciyar yayyenmu su ma masu aure ne ba su dattijantaka ba amma suna da maciyarsu akwai ta yara ƙanana haka za ka shigo in ka shigo unguwa za ga ta yara yan ƙanana ga maciyarsu kowa ya ɗauko abincinsu ya fito ko ba ka bane yan nazari school ga ta yan firamare ga ta samari maciyar samari ga ta kuma ta kamar dai wadda suke manyan mutane amma ba tsofaffi ba sannan ga ta tsofaffi duka ni zan iya tuna wannan lokacin da muna wannan har yanzu a ƙauyuka ana yi amma ka shiga cikin garin nan ka gani kowa da ya zo da ɗan kullin sama koyewa yake kar makocin sai gani kuma ga wadatar wallahi mutum sai ka je dozbin din mutane ka ga yana zubar da shinkafa ana zubar da shinkafa naman kaza an ajiye shi har ya fara funfuna ya lalace an zubar da shi mutar ku ba mabukata mana yaya idan ka fito da shi da abokanai da wannan aka ce aka gyara shi farin jini zai ko ba ka bane shikenan su ba da ba su da wani abin da mutum yake boyewa ya je ci daga shi sai matarsa to mu yanzu ba ma abin nan a gidan ma ba komi ne ake ba mutanen gida ba mai gida zai kawo bai ce to wannan wannan nawa ne ni kadai ne wannan alhaji yara suna mai ce yaran wa ko ba gana tsufa ba ina cikin wani yanayin wahalar rayuwa ba gwandan dan abu nan wallahi daidai kayan shayi akwai wanda shi shi shi kadai za a samu madara in an zo dafa shayi a gida shi ba shi baba shi alaji idan an zo zuba shayi shine za a zuba mai madara sauran yaran gida kuma a samu su sada wanda zai sha sha akwai ma wanda shi kada yake cin biredi sauran sai dai a sha haka akwai mai gidan da idan aka yi tuwo a gida duk naman shi ake ɗiba a zubawa sauran su ji zaƙin miyar kawai ya yi wadatar da yawa akwai wanda zai sa a yi masa miyarsa ya sayo kaji lafiyayyu a gyara a yi masa miya a sa masa ita a firij duk ranar da zai ci abinci a ɗebo a zuba masa sauran gida fa a dafa musu kuka to dan Allah malam wanda bai iya yi wa iyalinsa ya taimake su ba zai iya fitowa da shi waje ya taimaka wani zai iya cire kuɗi wai ya bayar wajen sunan sadaka to wannan rayuwa ce ta yahudanci ya kamata mu guje ta umarni da kyakkyawa ya ku yan uwana aya tana kira kai haka al'amru bil ma'ruf aw ma'rufin kenan al ma'ruf shine ata'a ta'atullah yi wa Allah da'a umarni da yawa Allah da'a duk inda ka ga barna to ka hana kuma umarni da kyakkyawa hani da mummuna ba sai malamai ba kuntum khaira umma ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون كي أمني لك كاوا yanzu idan kaga wani yana zalunci sai malami ne san wannan zalunci ne ce a daina ba kyau a'a a anguwa kaga mutane suna shaye-shaye ka kai kokari ka hana a anguwa kaga wani yana kebancewa da yarinya yana barna da ita kai kokari ka kaza wani abu ne mai kyau ka hana mummuna in kaga abu mai kyau ka ce jama'a a yi kowa yana kan shi da malami da jahili dan baya da bukatar karatu ko ilimi akwai abu ne kyakkyawa wanda a rayuwar yau da gobe an san wannan abu ne mai kyau baya bukatar sai ka bude littafi ga binciko amma a ce kowa zai rike hannunsa yana gani ana barna ba zai magana ba sai ce ni ba malami ba ne to malaman ko ina suke shiga ba ko ina suke shiga ba ko ba ko ina suka sani ko ba waye yake musu ba da haka ku yi umarni da kyakkyawa sannan sulhu tsakanin mutane don Allah idan a unguwarku akwai wanda ka san ba sa jituwa yi kokari dan ka dace da wannan aya kai sulhu a tsakanin su da ka bata gwanda ka gyara wani ba sa shiri da wani kakka ta hura wutar gabar ta karu a yi kokarin ka gyara wani abun ma ka faɗi alheri akan wancan din ko ƙarya ma ka kirkira ka ce ai wani ai yana kaza ai wani yana kaza ai wani yana ma kaza ma ranar ma yayi kaza manzo Allah ce laysal kazzab alladhi yuslihu bainan nas hadisi ingantacce cikin bukhari ba magareci bane wanda zai ƙarya dan isulhunta mutane to amma wallahi yau akwai wanda in sun ga kana jituwa da kai da babanka sai an ja raba ka da shi akwai wanda suke raba yaron kasuwa da mai gidansa a shago kai halla dan da liman sai an shiga tsakaninsu na ga mutanen nan shiri suke ladan da liman suna shiri wani ya je kurin ladan tsakaninsu sai a ce liman ai ai ladanin baya son ka kana ga ko saura minti biyar fara nan mata da sallah baka ƙara so ba ko mutane suna ta masa magana iya zitu baya son kai limancin da sai liman ya ce yi daman niwa na fahimci haka ai an ce an ce a ƙasar hausa galiban ba a shiri tsakanin ladan da liman galiban majority ba a fiye shiri ba ana ba da labari akwai wani masallaci da limami da ladan an ce duk shekara akwai wani bawan Allah da yana ba da bujimi sadaka a bawa mutanen masallaci sai a kawo gidan liman an kawo gidan liman to shi kuma ladani yana da labari da an kawo gidan liman sai liman ya maza ya sa a kai kasuwa a sai da bujimin ya gyare kudin kurin tunda an kawo gidan liman ai shi ya dauka nasa ne shi kadai ana haka ana haka kwanaki sai aka kuskure mai kawo sakon sai ya kawo bujimi wurin ladan sai ce ga wannan sako ne duk shekara an saba ana kawo liman a raba mutane ga shi da Allah tun da kai ladan ne ka isarwa da liman ya ce to yayi ba laifi Allah ya saka ka ce alhaji ana godiya ka sa abin da ladan yayi ana mai tafiya mai sako yana tafiya sai shela dan yace a kawo wuka ya yanke bujumin nan talas yasa aka ɗebo nama aka kawo masallaci yace jama'a ku zo ga sadaka nan an kawo ladan ya fara diba ce ɗebi wannan tukun ka kai min gida sannan sauran ya raba yi ma yanzu ya ga nama ya aka ya aka ya aka sai ladan ya ce eh wallahi wani bawan Allah ne duk shekara na kawo bijimi a raba wa mutane to shine bana ya kawo sai muka ce ayyuka sun ma yawa bari mu bari mu kasa mu raba to daga nan aka fara gaba da kiyayya tsakanin limamin nan da ladan ba to akwai masu wannan amma alhamdulillah yanzu tun da da'awa ta sunna ta zo ko mutane alhamdulillah inda ba son zuciya ba da ga masallatan da ake akwai sunna akwai karatu akwai ilimi to za ga babu babu wannan din to muna fatan Allah ya sulhunta tsakanin mutane idan mutum yana da matarsa suna rikici ya zo ya kawo maka kuka to kada ka hura wutar dada ƙara gaba tsakaninsa da ita yi ƙoƙarin cikin bayanan da ya maka akwai makama da za ka iya kamawa ka ka samar da sulhu akwai to samar da sulhun ta wannan ka manta da wancan laifuffukan idan babu ka ce to da Allah ka dan bani lokaci kaɗan sai ka je ka yi tunani ka shirya wata nasiha ka yi masa ka nuna masa wallahi halin mata suke haka suke yawanci dinnan mutane kowa hakuri yake da matarsa kaga ba daidai bane ka zo kai ta fada da mata ku ta kiyayya da kai ma kayi hakuri kamar yadda kowa ke hakuri muna fatan Allah ya gyara ta ko ka ce bari mu yi tunanin ya za a yi mata nasiha ko a tura wata ko a tura wani ya mata nasiha amma mutum ya zo yana ce ma matarsa kaza kaza ka zo ka ce to ai kokari ma kake alaji ai cikakkiyar yan iska ne matan nan taka ka zagi matarsa ka ce kurin ka rabu da ita ai kai kai kana ma kokari ka ziga shi ya haka ya gama ɗiban iska ya je sallame ta ta tafi gida bayan ta yi sati ɗaya sati biyu ya fara ganin matsaloli kasan nan adam da matarsa sai Allah ya ce gaskiya ba wani bai taimake ni ba bai ba ni shawara ba da in ya zauna a kwanta yi tunanin zai ce kai da ya sani da ya mata nasiha mana wataƙila ta gyara ko in ya ji wani matarsa tana cutar da shi sama da shi yadda matarsa take cutar da shi sai shi amma ga wani ma ya haƙuri da tasa ni kuma wani ziga ne ce in rabu da ita wallahi wannan yana faruwa da yawa ina ba ku shawara ya koyan wana in dai mutum musamman harka tsakanin mata da ɗa ai mata da miji to kai ta ka zanzan dan zaka zo ka raba tsakanin su daga baya zo mai koyan ce Allah saka da alheri yana maka addu'a mummuna Allah ya kiyaye mu wannan ayar dai a dunkule tana nuna mana muhimmanci wannan abuwa sannan kuma duk taron da za a kulla shi a kulla alheri a ciki kada a kulla sharri taro da za a yi a yi kokari a shigar da alheri da abin da al'umma za ta amfana to sai Allah ya ce mu wa man yushaqiqi rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan shari'a ta bayyana gare shi wa man yushaqiqi rasul kalmar yushaqiq tana nufin yukhalif wanda ya saba wa annabi bayan shari'a ta bayyana gare shi min at-tauhid wal hudud ya ga tauhidi ya ga haddodi da iyaka na ubangiji tabaraka ta'ala an yi bayani amma wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya ba hanyar da ba ta mu'minai ba ibnu kasir Allah masarama cikin tafsirin sa yake cewa ay man yasluk غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسل أو الرسول wanda ya bi hanyar da ba ta shari'a ba ya ƙi ba hanyar annabawa kuma bai bi hanyar sahabbai ba don su ne mumini din nuwallihi ma tawalla to za mu jibintar masa abin da ya jibinta ay nakiluhu fil akhirah ila ma tawalla fid dunya a lahira abin da ya runguma dinnan shi za mu jibga masa wa nusrihi jahannam kuma za mu jefa shi cikin wutar jahannama wa sa'at masira tir da makoma irin ta jahannama ta yi muni Allah kiyaye mu wannan aya tana nuna mana wato hadarin sabawa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kada kai fito na fito kada kai jayayya kada ka saba wa manzanka ka bi shi abinda aka ce ya ce kayi kayi wanda aka ce ya hana ka hannu kada wani ya ce ba za a yi din ba an kawo hadisi wani ya ce ba za a bi hadisin ba malam kaji subhanallah kada kai wannan kada a ganka cikin masu gaba da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma masu kiyayya da masu bin sunnar manzan Allah din sallallahu alaihi wasallam za ga wani shi fa baya sunnar kuma mai yin sunnar ma fada yake da shi shi ba zai sunnar ba kuma wanda ya ce zai yi sunnar sai ya yaƙe shi kakai wannan ina jin wanda ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata ka bashi tukuici ya kamata ka dama masa fura da siga mai shan- mai sanyi ya sha kai masa godiya da fatan alkhairi tunda ya bi annabi to amma kin annabi kala kala ne ba wai sai ka fito ka ce ba na sa annabi ba yayin da aka zo da shari'ar annabi ka ƙi ta to ka ƙi annabi kin babanka ba sai ka fito ka ce ba ka son babanka ba a yayin da babanka ya bada umarni ka je ka yi kutun kutun ka lalata umarnin ka yi ka bi ba ka son babanka kuma kana kiyayya da babanka ko ba ku fahimta ba to wannan aya tana nuna mana hadarin haka din Allah kiyaye mu ku bi Allah ku bi manzon Allah ya ayyuhallazina amanu atiiu Allah wa atiiu rasul wa ulil amri minkum kuma yace fa in tanaza'tum fi shay'in farjuhu ila Allah war rasul Allah da manzon Allah fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah ce mutane ba su da ma imani kwata kwata sai sun mai da manzon Allah shine alhakimu alkali a tsakaninsu cikin abin da ke gudana na jayayya a tsakaninsu sannan kuma idan annabi ya yanke hukunci sallallahu alaihi wasallama sun la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt kar su ji kunci cikin abin da annabi ya yanke kar ka ji cewa an yanke ma hukunci mara daɗi wa yusallimu taslima su miƙa wuya wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim Allah ce bai dace da mumini namiji ba ballantana mumina mace a ce Allah da manzan Allah ka ji shi ake cewa Allah da manzan Allah sun yanke hukunci sallallahu alaihi wasallam a ce wai mutum wai yana da wani zaɓi na shi bai kamata ba ba ɗabi'ar mumini ba ne wa in tuti'uhu tatadu wa ma 'ala rasuli illa al-balaghul mubin in kun bi shi ad-damir huna yarji ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam in kun ba annabi to kun shirya ba abinda Allah ya dora manzan Allah fa illa al-balaghul mubin yayi sanda sako محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما الله yayi alkawari ga waɗanda muminai sabai kenan sun samu wannan kambai ne da matsayi saboda sun bi Allah sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi addini na kwarai shine mai yi wa Allah da'a kuma mai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a iyaka iyaka kai nesa da duk da'awar da kake ganin bata mai da hankali akan magana annabi duk da a wadda ba ta kira akan a yi mutuwa a mutu akan magana annabi to wallahi wannan ba da'awar kirki ba ce dole magana manzan Allah ita ce za a yi riko da ita a mutu a kanta ko ana dakawa a turmi lalle kana tare da wannan da'awa babu gudu babu ja da baya amma a kawo magana manzan Allah a ce ana kwatanta ta to ai shehi ya ce kaza to ai akar makalla ya ce kaza to ai wali kaza kuma ga abin da aka yi to ai manyan bayan Allah kuma ga inda suka yi ana cewa annabi yana cewa kana kana cewa to ai to ai what is to ai to ai me to ai mu je ana nan mu إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ya salam ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا lalle Allah madaukakin sarki baya gafartawa ga wanda ya mutu yana shirka da shi amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana yafe dukkan wani zunubi wanda ba shirka ba ga wanda ya ga dama fa dan shi ma ba ya mai tilas shine li- liman yasha ga wanda ya ga dama karka ce ga wanda ya so a ga wanda ya ga dama dan ka ce kamar misalin ga wanda ya so kenan wancan ya ƙi shi ne shi yasa bai bai yafe masa wa ganin dama ra'ayin shi ne wa man yushrik billah wanda ya shirka da Allah faqad dalla dalalan ba'ida hakika ya bata bata manisanciya ko cewa aka ya bata kawai ya isa amma bata manisanciya mana shirka bata ce kuma batan ma manisanciyar bata wannan aya sai take mana magana akan hadarin shirka shirka rusauci wallahi duk sallaka duk azumi duk zakka duk ibada inda kana shirka to zancen ka ya kare babu nan na shirka suna nan da yawa hada Allah da wani wajen bauta kana nema a wajen Allah ya baka kuma kana nema wajen wani yanzu yadda ake roƙon Allah arziki ya Allah ka azurta mu ta kai ne arzaku yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisabin Allah ya ta faɗa arzaku dhul quwwati matin shine mai ciyarwa shine mai shayarwa wallahi mala akwai mutanen da za su je suna roƙon dan adam cewa ya musu arziki akwai waɗanda ake cewa in kun rabu da wani fa talauci kun kulla da shi har abada wai in dai ka sake wani to kai ka shiga talauci ba a ce fa in ka sake Allah ba in banda wato rashin rashin ganewa na mutane yanzu wane da ya ce ma in ka sake wani ya kawo maka wani malaminsa ko ya kawo maka wani mutuminsa ko wani shugaban sai ya ce in baka buwa ne ba kai da talauci har abada babu alaka fa tsakanin biyayya ga wane da samun arziki dan arziki ganin daman Allah ne yake raba shi ga wanda ga dama akwai kafirai da suka yi fito na fito da ubangiji suka yi zagi Allah suka yi fada da Allah ba sa san Allah kuma Allah ba su dukiya ta fita musulmi wannan kafiri ne ya ki bin Allah shirka yake da Allah kullun sai ya zagi Allah amma kuma yana dukiya ta fita musulmi to ya kai za a ce wai dan ka ki bin wani wai kai kuma zaka zauna cikin talauci mai dukan ma gayi can ya saba an saba masa ya bada arzikin dan shine mai bayarwa yau inda arzikin mutane a hannun dan adam dan adam yake ai da mun tashi tuntunin da an gama labari da haka wannan shirka ne ku kiyaye wannan a kabari baya bayarwa dan adam baya bayarwa Allah yake bayarwa kuma rataye rataye makale makale maganin kaza in mutum yana gudun kaza zai dole ya dafa kansa da kaza duk wannan wannan wannan wannan khurafiyat wal khuzabalat irin wannan abu ya kamata mutane su- gargajiya da shirka da waye ya kamata mutane su nisance shi harkar bokanci da tsafi din duk kayan shirka ne sai gari ai ba za ka hawa mulki ba sai kayi kaza ai sarauta nan ana so ta tabbata dole sai ana ana yanka jakuna ta kiya ai ba a samu ai jari ba zai zauna ba dole sai ana ana yanka yayan kwaikwayo da yayan karnuka shi aljanan saboda ya rena maka wayo ya ce ma ka dan yanka tinkiya mana a samu ci dan rashin mutunci ya ce ka yanka kare kuma karen ma ta kiya in ka yanka kare wa zai ci naman kare babu to ya kamata mutane duk su kiyaye wannan kuma kar mutum ya je ya rataye wani abu wai da sunan zai bashi kariya ba Allah ba laya ne guru ne kambu ne maganin bata ne maganin wane ne a wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah kadai ya kamata ku dogara in dai kun kasance mu'minai manzo Allah ya je gaida wani bawan Allah taran bai da lafiya sai ya tarar da laya a jikinsa da irin abin da suke kambu ne abin ratayawa sai annabi ce ma haza me wannan sai shi ai ya sa wannan ne don ya samu karfi ya samu lafiya ya samu kariya sai annabi ce cire sai ya cire ya ce wallahi la taziduka illa wahna wannan ba abin da zai kara ma sai rauni kan rauni malu shahid annabi ya ce wallahi da ka mutu da wannan ma aflahta abadan ka daina samun rabauta har abada amma yanzu ka zo sahu za ka zo kuna a daidai sahu kana haɗuwa da mutum sai ka ji wani kambu kambu anan ɗinsa wani ya yi rukuyi aka ga tarin layu a gadon bayansa ta mai guda ya haka ya yi tsaro kenan yanzu wannan layan shi zai tsare ka shi zai tsare ka shi zai tsare ka ga bokanci a cikin al'umma yayi yawa da zai nan dab da abin nan ba ƙuraibar al'asar wata baiwa Allah ta zo gidana tana fatawa cewa ai ta je gurin wani malami ya ce mata irin masu tana neman aure aure bai yiwu ba dai aka ana zuwa ba a sai a tafi a zo a tafi to wai wani yana zuwa wurin ta ka duba wani makirci fa bari in ga muku magana ya kamata ku ji wani yana zuwa wajenta shi wani da yake zuwa wajenta sun dade tare yana santa tana san shi amma idan ya zo shi sai rinka kama ta sai rinka rungumanta sai rinka mata kaza yana mata kaza ta je gurin bokanta amma ta ce wallahi ita bata san boka bane ta masa bayan ce wallahi ita ga shi na ce wani hali ga yadda take ciki ya ce eh wannan mutumin masoyinki ne bari ka ji sharrin boka wannan mutumin masoyinki ne kuma ke ma kina son sa to amma an rufe masa baki ba zai iya buɗe baki ya ce ku yi aure ba amma tabbas masoyinki ne kuma ke ma masoyiyarsa ce da yake mata ba a daɗe haka aka daɗe fa suna tare yanzu abin ya ƙi ci ya ƙi ci ta ce to ita abin ya yawa tana ɗan jan jiki ta ta gabata so bai kamata ya rinƙa mata haka ba to shine sai yake nuna damuwarsa fa gaskiya inda ba za ta yadda in ya zo zance suna haka din ba ita shi gaskiya kaza kaza wallahi shine ta taho malam da hawaye ta zo tana faɗa wai yaya za ta yi na ce to ai aikin haɗa shinkafa ne da tsakuwa mu sunna muke yi yau kwarai da gaske wannan gurin boka kika je yanzu kin je gurin boka kuma ni kin zo wuri na na ce wannan malamin abin da ya gaya miki ƙarya yake ta ce in akara makallahu ni na ce ta ce malam akwai abin da na yadda cewa gaskiya yake saboda na ga alama wallahi tallahi shi ne ce mata to yaya aka yi ya gane cewa an rufe miki baki ai an rufe an rufe masa baki yaya ya gane waye ake masa ce a'a to wani ne ya zo ya gaya masa ta ce a'a ta ce ai malami ne fa malam ma'ana tun da malami ne kaga abin da bahaushe in an ce wani malami ne to malami yana iya sanin gaibu kenan yanzu ka duba sharrin boka nan mai kwanya ce mata wannan mutumin mutumin banza ne ki gaya masa in zai aure ki zo ya aure ki in bai zai aure ki ba ki rabu da shi amma kaga ce masoyinki ne tabbas kuma ke ma masoyiyarsa ne kurin yake bai ta haka yanzu so yake a bashi kwangila ta biyu ta ya za a buɗe bakin tun da an rufe bakin ya za a buɗe bakin Allah ya mana akuwa mu je ya mu haka Allah yana bayani akan shirka haka Allah yana bayani ne akan shirka sai yake cewa su masu shirka in ya da'una min dunihi illa inatha ai babu abin da suke bautawa sabanin ubangiji sai gumaka karmar inasan din nan tana nufin ausanan kamar yadda na Aisha ta fassara Allah ya mata rahama mana ba abin da suke bautawa sai gumaka kalmar yad'un tana nufin bauta ne akan ce kira eh kira ne amma ana nufin bauta wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ku bauta mun in kun bauta mun a cikin bautan ne za ku kira Allah ai sai kun yarda cewa shi din abun bautar ku ne sai ku kira shi zan kuma amsa muku إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ودن دسكي جرمان كان أكن يمون بوتا زاف شغا وتر جهنم سنة كسكن تتو ولا كن تتو كنا ودن متعنى سنة بوتا وقماكا أنشي malaman tafsir suka ce to me yasa aka ce inatha ai inatha kamar daga kalmar al'unsa ne ko kamar sai aka ce inatha suka ce li'annahum kanu yusammuna yusammunaha bismil inath saboda gumakan da suke musu bauta din suna kiran su ne da sunan mata kamar misalin allata da uzza da manata duk wannan suna ne na mata to shine Allah ce in yad'una illa inatha ba wani abu suke bautawa ba face gumaka suke bautawa masu sunan mata kenan Allah kiyaye wa in yad'una illa shaytanan marida sannan kuma suna kiran shaidan ne sun kira gunki sun kira shaidan kenan ai shaitanan marida shaidan mai taurin kai kalmar wa in yad'una sai ka ce wa ma ya abuduna ai ba kowa suke bautawa ba illa shaitanan maridan almarid daga marid ne almarid ana nufin mai taurin kai almutamarrid al'ati in an ce al'ati bil'ain a larabci ana nufin wato mai taurin kai da dagawa alkhariju an ta'atillah wanda yake fita daga yikin yi wa Allah da'a to wanda suke kira din nan shedan suke kira gumaka suke kira wasu kuma suka ce anan abin da ake nufi da al'inas a ana nufin wato mala'iku ne suna bautawa mala'iku ko suna kiran mala'iku mai sabanin ubangiji tabaraka ta'ala kaga almala'ika kamar sunan mala'iku mala'ika lafazin sai suke kiran mala'iku kamar mata ne wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatha ashhadu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun Allah ya ce suna mala'ikun da suke bauta musu suna yi wa mala'iku bauta sai suka mai da su mata waje'alul mala'ikatan lazinahum ibadun rahmani inasa sun mai da mala'ikun da suke bayan Allah ne sai suka mai da su mata suke ce da mala'iku mata sai Allah ya ce a shahidu khalqahum suna nan ne aka halicci mala'ikun da za su ce mata ne? satuktabu shahadatuhum wa yus'alun wannan shaida abin da suka faɗa za a rubuta kuma sai an tambaye su a kiyama abin da yasa Allah ya fusata akan wannan magana saboda shirka akai ka duba matsayin mala'ika a gurin ubangiji tabaraka wa ta'ala amma ko mala'ika ka bautawa ka fusatar da ubangiji to ina ga wanda zai je yana bautar subhanallah kabari ya tsuguna yana bautar kabarin da bai san shi ba wali na gindin aduwa waye wannan na gindin aduwa kawai wali na gindin kanya wali mai darbejiya wali mai yar tukunya wato an tarar da yar tukunya a kan kabarinsa wali mai maina wali mai yan tsuntsaye kabarinsa wato wai tsuntsaye wai saboda shi walin Allah ne kullum akwai tsuntsaye a kan kabarinsa wali mai yan kacau-kacau saboda akwai irin irin irin irin bishiyar nan mai kacau-kacau ta tatsuro a kansa subhanallah ya abuduna wahma suna bauta abin da babu shi waham da za a tsaye da kai a tarihi a ce waye wannan mutumin yi bayani a kan shi shi waye wallahi malam aghlabul auliya mafi yawancin waliyan da ake cewa waliyai waliyai ana zuwa a kabarin su ana musu bauta ba a ma san su ba wani kuma ƙarya ne kullum za a kirkira an ga wani yana gindin kabari yana kuka yana ba ni ba ni ba ni ba ni ba wanda cijo sai wani ya masa magana ya ce malam ka roki Allah mana sai ce kai waɗannan mutanen da ba dan su ba da ko ruwan sama ba za ku samu ba ai wannan waliwa ne kenan kullum mutum ɗari uku yake ciyarwa a gidansa kullum mutum ɗari uku to dai ya ciyar da mutum dubu uku ba ɗari uku ba sai ya nuna me ar ne ma zai iya ciyar da mutum dubu uku kullum sai me mutane ai ta kafa muku hujja da abin da bai kamata ya zama hujja ba amma ku yadda Allah ka ba mu shirya to sai Allah ya ce me la'anahu Allah la'anahu Allah la'anahu Allah shedan tsinanne ne la'ananne kalmar Allah na a larabci ana nufin a tardu wal ibadu ar rahmatillah a kori mutum kuma a nisantar da shi daga rahmar ubangiji shine la'ana abadahu Allah min rahmatihi yanzu idan ka ce wani Allah ya tsine maka kana nufin wani Allah ya nisanta ka daga rahmar shi har abada shi yasa iyaye da suke sakin baki su ce wai ƴaƴansu wai Allah tsine ma Allah bai da kyau bai da kyau bai da kyau wa qala bayan Allah ya tsine masa to ga abin da shi shedan yake cewa la attakhidanna min ibadika nasiban mafruda ya Allah ni ko sai na dauki rabona a cikin bayinka nasiban mafrudan ana nufin hazzan ma'luman wani rabo sananne wajibi ne wannan sai na ɗebo wani abu malamai suka ce fama uti a fihi iblisu fa huwa mafruduhu duk abin da aka yi wa iblis da'a a ciki to wannan shine rabansa eh duk wanda ya je ya taimaki shaidan to ya zama rabon shaidan wasu malaman tafsiri suka ce duk cikin mutum dubu duk cikin mutum dubu min kulli alfin wahidun lillahi ta'ala a cikin mutum dubu mutum ɗaya ne na Allah 999 na shiɗan ne mutum dubu kawari ɗaya shi ne na Allah sauran dukayen shidan ne to Allah ya kiyaye to ga abin da ya ce kuma yau da gobe za ta iya nuna muku haka ne kasan mutane sun ne sanci gaskiya gaskiya ta wahala ba a santa yanzu gaskiya a cikin masu addinin ma wahala take yi a cikin masu addinin ma gaskiyar wahala take sha ballantana cikin waɗanda ba su da addini taimaki ƙarya akan gaskiya a taimaki yahudanci akan musulunci ƙarara ana kallo amma matsalar shine me zai zo min aljihuna inda mutum ya ga zai ci wani abu zai more shi kenan to shi dan ya ce wala udillannahum wallahi sai na batar da su daga kan gaskiya na'am ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام haka فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا dama Allah ya gaskiya ya ce alam أولئك مأواهم جهنم na'am ولا يجدون عنها محيصا dama Allah ya gaskiya halinci bayansa ba ya gaya wa mutane halin shaidan ya ce alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta budu shaitan yanzu ya ku bani adam ban yi muku alkawali ba na zantar da ku tun daga kan babanku annabi adam cewa kada ku bauta wa shaitan ban gaya muku ba kuma Allah ya ce innahu lakum aduwwun mubin maƙiyi ne mabayyanin ƙiyayya ga annabi ibrahim annabin allah da ya zo cikin wa'azin da yawa baban sai ce ya abati la ta abu da shaitan inna shaitana kana lirrahmani asiya ya kai babana kaka bauta wa shaidan shaidan fa ya riga ya kangare ya saba ubangiji tabaraka wa ta'ala wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamushrikun haka Allah ya ce suna yin wahayi ga masoyansu mabiyansu don su yi jayayya da ku kuna kira akan gaskiya suna kira akan bata Allah ce wayin atatumuhum idan kuka bi su da shedan din da mabiyansa innakum la mushrikun sai kun zama mushrikai kenan hada Allah da wani to wannan shedan din da Allah ya tsine masa ya la'ance sa ya faɗa ce wala udillannahum wallahi Allah fa yake gayawa Allah yake gayawa wala udillannahum wallahi sai na batar da mutane anil haqqi daga gaskiya sai na rudar da su na fitar da su daga gaskiya malamai suka ce a nan gurin zan kayata musu ƙarya sai su ga ƙaryar ta fi kyau sama da gaskiya ƙarya sai su ganta da kwalliya ƙarya- gaskiya kuma sai su ganta da duhu shine ai la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in kaji daya wa la umanniyannahum kuma sai na sa musu tsananin buri san zuciya shine wa la umanniyannahum yace zan rude su umanniyannahum alla jannata wala nara wala ba's in na rude su sai in sanya musu su buraci duniya su sota cewa babu aljanna babu wuta ba tashin kiyama la janna wala nara wala ba'sa babu aljanna ba wuta ba wani tashin kiyama kurum disimin din mutane ake yi wasu malaman suka ce a'a zan ruɗe su in sa su sai ta saban Allah har su mutu suna kan sabon Allah sun saba wa ubangijinsu ni kuma sun bi ni ibn kasir yake cewa uzayyinanna lahum tarku tauba shirin yace ni ko sai na kayata musu su ki tuba wa amuruhum bitaswifi wat ta'khir sai in ta umartan su da cewa ku bari sai nan gaba za ku tuba sai nan gaba zan sa musu su ki tuba mutum yana abu ce zan tuba zan tuba kai kokari ka bari zan tuba ba na ce ma zan tuba ba ka bari zan tuba at taswif sai nan gaba wata akhiri jinkiri duk wanda ya ga yana aikata laifi ya ce bari sai nan gaba zai daina to shi ɗin ya gama da shi kawai ana gaya ma abu kaza laifi ne kurin ka ce astaghfirullah wa atubu ilayhi ka tursasa hancin shedan kenan abu na uku wala amuran nahum fala yubatti kunna adan al'an'am kalmar albattu tana nufin alqatu wallahi sai na umarce su su rinka gutsutsurewa da yayyankewa kunnuwa na dabbobi su ne wasu dabbobi da ake ce da su albahira a can a can jahiliya haka suka yi ta yi saboda tsafi da sihiri da motan gumaka su yanke su su yanke kunnuwansu su ba wa gumaka cewa waɗannan na gumaka ne ba wanda zai taba su ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala ham wala amurannahum kuma wallahi sai na umarce su fala yughayyirunna khalqa Allah za su yi ta canja halittar Allah ibn Abbas yace a'a wala amurannahum fala yughayyirun din Allah zan yi ta umartar sai sun canja addinin Allah haka Abdullahi dan Abbas ya fassara fala yughayyirun khalq Allah khalq Allah bi ma'ana din Allah shedan zai yi ta sa mutane su canja addinin Allah musuluncin sai a kawo muku shi a bawai a samu wasu masu zaƙin baki sai su canja masu fasali shi sa wajibi ne kusa 'ya'yanku su karanta ƙur'ani tun suna yara su haddace shi ku ba su aƙida ku ba su tauhidi tun suna yara ku ɗora su akan manhaji na ahli sunnati wal jama'a bin Allah da bin manzan Allah da aƙida ta ƙwarai ɗan kai san ina ka fuskanta saboda ko da ka mutu ko da ƙura za ta tashi to ka gina iyalinka da gidanka akan hanya ta daidai dan mutane za su za a canja addinin Allah tabbas kuma gashi nan ana gani nawa ne yanzu cikin malamai da mutum zai zo ya jawo aya ana ganin ayar gata nan zahiri yadda take kurin sai ya kauce kuma a rediyo yau in dan siyasa yana so a yabi siyasarsa a yabi tafiyarsa sai zai kira malami ya bashi kuɗi ya zo ita jan aya da hadisi a kansa ya ɗauko wani ayyuka da ita kurin sai ja aya juna idan ɗan kasuwa yana so ya wannan sai ya kira malami ya masa wannan araha kyauta ba wahala idan mutum yana so ya kira bid'arsa zai ja ma aya zai ja ma hadisin zai karanta ma aya karanta ma hadisin kuma ma wallahi dole sai ya ja ka akan bid'a ta shi shi sa dole mutane ku yi karatu ku yi karatu mala akwai wanda zai ja hadisi ya ce annabi ya faɗa kuma ƙarya yake bai taɓa karanta wannan hadisin ba jahilai su ɗauka su ta kabbara suna kuka cewa annabi ne faɗa alhali kuma kwata-kwata annabi bai san da wannan maganar ba idan mun ɗauki wannan fasarar canja addinin Allah duka abin nan dan akwai ayat da Allah ce goyon bayan tafsirin Abdullah dan Abbas la tabdila li khalqillah la tabdila li khalqillah la tabdila li dinillah wannan abin haka yake ba wanda sai canja addinin Allah Imam Ikrima da sauran manya-manyan malaman tafsiri suke ce abinda ake nufi da fala yughayyiru na khalqallah ana nufin canja halittan dabbobi ma da mutane fidiya tana ciki da zane da mutane yace al-khisa'u wal washmu wa qat'ul adhani fidiya mutane ana musu fidiya ko wanda ake musu fidiya in an fidiye mutum zai gaba da sha'awar mace kwata-kwata bai zai iya ilajin mace ba akwai wanda ake fidiye su wannan taghyiru khalqullah ne dan Allah ya halice shi namiji cikakke kai kuma ka fide shi wasu malamai sai suka ce aka haramta akan mutane aka halatta a dabbobi wasu suka ce a dabbobin ma irin wannan fidiya da ake yi ta azabtar da su wannan bai halatta ba sai da abu hanyar da za a iya musu ba tare da cutar da su ba da zane da ake yi kun san da babu karatu in an haifi yaro sai a zane shi tas gaba daya a masa kalangu a masa wane ne a masa gadangare in mata ne a musu wane ne akwai waɗanda ma fuska su baka iya ganin komai gaba ɗaya zane ne kai da an cuci yaya yaro ya ta kuka wanda mu ta karce shi da da aska ya ta jinya akan al'ada da gargajiya to wannan shi ma taghyiru khalqullah ne da haka duk wanda aka yi masa haihuwa yau ya je iyanka fuskar ɗansa da sunan zanen garinsu ko al'ummarsu to ya yi taghyiru khalqullah da haka ya kamata a kiyaye a kiyaye haramun ne yana cikin canja halittar Allah mace ta yi kokarin ta mai da kanta namiji eh canja halittar Allah ne tunda ke mace ce yana cikin canja halittar Allah namiji ya kokari in mai da kansa mace wannan taghyiru khalqullah ne iya cikin canja halittar Allah bleaching na'am Allah ya yi ka baki bakin ma ni'ima ne fa ko kuwa wallahi bakin ni'ima ne kuma ka tambaya ka ji bakin ni'ima ne iya da amfaninsa haka Allah ya ga dama mu nan ya ajiye mu bagage can kuma yasa su farare wasu kuma jajaye wani fa kuda farin in ya cije shi kuda in ya cije shi sai ya je ya jinya a asibiti da wani abu ya dan karce shi anan sai ga abun jini ya fito yana abun fatan ba ta da kwari muka ta sha duka lafiyar ta galau kima ce ta ubangiji ma abin mamaki da mata ne aka ce suna bilicin ne yanzu har maza ma suna yi namiji ka gaina ni akwai wanda na sani bakin mutum ne tabbas ma saboda tsabar duniyanci da neman gayu da neman fafa da waye dole kurin ya ta murjewa wallahi malam sai ya zama fari amma farin kuma a fuska yana dan lega yan rigarsa kan zagaba yi kyau Allah wallahi ko ka ga mutum ya yi fari nan fuska fari hannun nan fari yana jan nan zai alwala sai ga baki kyau kuma Allah ya jarabe su da abin nan duk mai bleaching fata fata su suke samun matsala haramun ne mazan ko matan akwai matan da bagage ne sai ce sai sun koma farare kai ku kin fiye shirme akwai mutumin da shi yanzu abin da yake so baka yake so ko ba ka bane malam Usman ha to akwai wanda baka da yake so wa qalilun mahum ko to ya ka mutum ya tsaya inda yake kada ya canja duk wannan taghyiru khalqullah ne fala yughayyirunna khalqallah to shine sai ke cewa wa man yattakhidhi shaytana waliyan min dunillah duk wanda ya riki shaydan masoyi majibinci ba Allah ba ربا يطيعه اتخذ الشيطان ربا يطيعه فقد خسر خسرانا مبينا حقيقة يا بتا بتا مبين يا الله كيام يعيدهم ويمنيهم شدai yana cewa mutane alkawali na ƙarya da burace-burace na ƙarya abin da ke sawa abin da ake nufi da ya'iduhum wa yumannihim shine abin da ke sawa mutane na son duniya da kuma tunanin za su dade a duniya hubbu duniya wa tulil umr wa karahiyatil maut mutum ya so duniya kuma ya ji cewa zai dade fa sannan kuma a sa makin mutuwa kwata kwata ba ka san ka ji ana zancen mutuwa ko kuma sa maka tsoron talauci الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم shedan ya ta tsoratar da ku shine ya idu kuma alfakar ya ta tsoratar da ku talauci akan jin tsoron talauci ka yadda ka yi shirka akan ka zauna cikin talauci ka yadda ka fusata ubangiji kuma akan jin tsoron talauci sai ka ƙi ciyarwa akan jin tsoron talauci sai ka ƙi sada zumunci akan jin tsoron talauci ka ƙi ka taimaki addininka duk shaidan ne ke sa mutane gani kake in kana da naira dubu ɗari biyar kana da harkokinka aka zo neman taimako ka ɗauki naira dubu goma ko dubu ashirin ko talatin ka bayar shaidan zai ce tab talatin yayi yawa ka ba da goma ma ma ta yasar Allah sa albarka ga mutum yana da kuɗi naira miliyan ɗari an zo neman taimako sai ba da naira hamsin insha Allah naira yana da miliyan ɗari yana juyawa cikin kadarori da jari amma in an zo neman taimako insha Allah sai ya bi layin masu ba da 50 naira ko 20 naira wai ai an ce wai wai ai fi sabilillahi wai baya kaɗan in ji waye yana yin kaɗan mana iya kaɗan ɗinka iya ƙarancin ladanka iya yawan kuma iya yawan ladanka ashe yana yin kadan to wannan duk ya'iduhum wa yumannihim ne ash-shaytanu ya'idukum al-faqr ga umarni da alfasha Allah ce wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghururan amma fa babu abin da shaydan yake yi muku alkawali da shi in ba rudi ba rudar ku kawai yake dan Allah ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa shaidan fa maki ne gare ku ku rike shi maki ku rike shi maki ku ciyar in an ce ku ciyar ku ciyar in an ce ku bayar ku bayar manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi ingantacce kullun Allah ya wakilta mala'iku suna addu'a Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya Allah duk mai ciyarwa ka maye masa abin da ya bayar Allah ka mayar masa wa a'ti mumsikan talafa duk wanda kuma yake rikewa baya barwa ya Allah ka dora mai hasara subhanallah ulaika ma'wahum jahannam Allah ce wannan makomar su wutan jahannama wala yajiduna anha mahisa kuma wallahi babu makauta shine mahisan babu maguda babu makauta kaucewa kenan ba inda suka isa su kauce wato in zaka iya kaucewa Allah kawai kaji ko to ka hana kanka mutuwa duk wanda yake so ya fi karfin Allah a kiyama kada Allah ya sarrafa shi to in mutuwa ta zo ya ƙi ya ce shi ba zai mutu ba arni yake ko musulmi ko wani ba Allah ya yi barna ya yi barna ya yi barna ya yi barna sai ya zo zai mutu sai ya ce wa iyalansa idan na mutu ku kone ne ƙurmus ku ɗebi tokata ta gawan kuwa tsashi a cikin ruwa kogi ruwa ya tafi da shi don Allah bai isa ya tashe ni ba me yasa za ka yaka ce tab an Allah ya samu dama ya tashe ni ya kama ni zan sha azaba kaga shi a tunaninsa zai guje wa Allah to amma ya ke hana kansa mutuwa dan adam kenan ai in dai za ka yi karfin Allah ka ce ba za ka mutu ba za ka yi ta yawo a duniya kowa zai mutu kai dai kafa karfin mutuwa to yayi din annabi yake ba da labari yasa aka kone shin kuma aka ɗiba aka yada shi a cikin ruwa sai Allah ya ce da mala'iku ku tattaro shi suka tattaro shi ku tara shi suka tara shi yace ku tashe shi aka tashe shi busa masa rai busa masa rai tashi annabi yake ba da labari Allah yake ba shi labari yace kai ko bawa na me yasa ka wannan aiki yace ya ubangiji tsoron ka nake ji in na haɗu da kai abin ba kyau ku kula da wata magana ya ubangiji tsoron ka nake ji tsoro na kake ji eh to je ka an yafe maka abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tun dama harshe Allah ya mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan yana cewa a karam kallon suwa yake ba wa sadaka ne mabukata kuma ya ce a yi wai nasiha wa mabarata gaskiya sun yi yawa to sai ka tara mana su a wajen gidan murtala ko ko ko da gundi sai mu je mu musu wazi nan ka ai babu su ko ko akwai yawa akwai ko almuhim sai ka ce da cewa za ka yi a yi nasiha wa su ma masu halin su rinka bayarwa da kowane mai kuɗi yana taimakon mutanen unguwarsa yana ba su zakka kamar yadda Allah ya ce a bayar ina jin ai da an samu saukin mabaratan da a ce mutane mutum a unguwarsa in ya ga fakirai yana taimaka musu ya ba su sana'a a taimaka musu da abin da za su yi kaga da an rage mabaratan ba goyon bayan su muke ba dan kuskure ne wannan bara laifi ne ba daidai bane ta almajirai ko ta wannan ko ta misakai masakai din ba daidai bane fitowa bakin titi ana cewa bayar dan annabi ya ce duk wanda yake roƙon mutane bai zai gushe baran tashi alƙiyama zai tashi skeleton barangwal ba komai tatas ba nama a jikinsa saboda mutuncinsa ne naman ai ya zube gaba daya wannan sadaka ce ta yau da gobe kenan duk wanda yake miskini ne mabukaci ba sai ka tambaya ba kuma daga ganin mutum ka san mabukaci ne wani daga ganin rigar da ya sa ka san yana bukatar a taimaka mai da sadakar riga wanda ganin gidan da yake ciki kai ka san cewa yana bukatar wato a bashi inda zai zauna wani daga ganin abin hawansa ka san yana bukatar a taimaka masa wani daga ganin abincin da yake fitowa daga gidansa ka san cewa talaka ne miskini ne yanzu har ma wani zai ce ma bai san suwa za a bawa sadaka ba ga su a damanka da hagunka akwai mabukata sosai Allah mu mai kyau wannan ya ce ga wani hadisi na ya ka hadisin muslim ne abu hadisi abin musa al-ash'ari abdullahi bin qais da annabi ke cewa hijabuhun nur لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه حجابه النور abin da ya tare ubangiji tabaraka wata'ala ba a ganinsa shine haske lauka shafahu da a ce Allah ya yaye wannan hasken wanda ya shiga shamake tsakaninsa da halitta lauka shafahu da ya buɗe shi ay la ahraqat subuhat wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi wato da hasken ubangiji wai fa ma yayi hasken da za a gan shi din to hasken fuskar ubangiji kurum idan ya bude ta to da sai ta kone dukkan abin da idan dan adam ko idan halitta zai iya gani iya tsawon ganinka haske fa ba wai wuta ba hasken kawai da sai ya kone wannan gaba daya wannan hadisi yana nuna mana girman ubangiji da kuma hasken Allah tabaraka wa ta'ala to shi yasa Allah ce la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir gannai ba su iya riskar sa gaba daya ga yanda yake gaba daya ba za a iya ba Allah shi yake ganin kowa da kowa wa huwa al-latif al-khabir amma ranar tashi alkiyama Allah zai ba da wa ido na yan aljanna zai ba su wata kuwa ta musamman wani karfi na musamman zai ba su daman da za su iya ganin Allah an ce ranar tashin alkiyama 'yan aljanna in sun shiga aljanna za su kokawa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya manzan Allah Allah ya cika mana alkawari ya mana duk abin da muke tsammani alhamdulillah Allah ya samu cikin su alkawari ya cika duk abin da ka gaya mana ya manzo Allah gashi mun gan shi kuma duk abin da Qur'ani ya gaya mana duk abin da Allah ya gaya mana mun yadda gashi mun gani to amma muna da matsala guda daya har yanzu ba mu ga Allah ba muna so mu ga Allah muna so mu ga Allah shikenan Allah tabaraka wa ta'ala zai amsa wannan kira bayan an shiga aljanna fa akwai wani abu kuma wai a ce mutum yana aljanna na bukatar wani abu kuma in an shiga aljanna bai kamata a bukaci wani abu ba to akwai abin da ya fi aljanna ka san me ganin Allah ganin Allah hadisi ya inganta Allah tabaraka ta'ala zai zo tajalli zai sauko sauko da ta dace da shi kuma a gidan aljanna kuma mumini za su gan shi annabi ya ce za ku gan shi wallahi innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr la tudammuna fi ru'yatihi za ku ga wata ai za ku ga Allah kamar yadda kuke ganin wata ranar haskensa sha uku sha hudu sha biyar yana tsakiya haka za ku ganshi ba za ku yi turere niya ba wajen ganin wata ko kuna yi yanzu wata yana sha biyar sa in don gani sai ce matsa an gani Ah, kowa inda yake zai ganshi to haka Allah zai zo ita jalli a aljanna za ku ganshi babu turere niya wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nazira wasu fuskokin ran tashi alkiyama suna cikin ni'ima kuma za su ga ubangiji amma yan bid'a mu'tazilawa da sauran suka ce a'a wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha muntazira wai ba za a ce ba za su ga ubangiji sai dai a ce za su jira Allah saboda su a aqida su ba a ganin Allah ba a ganin Allah su a gidansu to malamai suka ce duk wanda ya ce ba a ganin Allah shine ba zai ganshi ba insha Allah yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin wala tashbihin wa darbin min misali mu'minai kam tabbas za su ganshi duk mu'mini zai ga Allah albishirinsa to amma fa banda wasu za su ganshi bila tashbih in an gama ganin Allah daga baya kuma ba za a iya cewa ai an gan shi yana da kama kaza kaza ba za a iya kamanta shi ba eh abun bacewa ke wa darbin min misal kuma ba a isa a buga misali da Allah a ce yana da kama kaza kaza ba to ai bai yi ma kama da kowa da zaka yi buga misali da shi ba kuma bai yi kama da kowa da zaka ce yayi kama da wani ba ko ba ka bane laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul al-basir kun fahimci wannan to ba kun da ba za su ga Allah ba ko a aljanna din ko da sun shiga aljanna su ne mutanen da ba sa yin sallar la'asar a kan lokacinta a cikin jam'i wannan hadithi ya tabbata duk wanda ba yake bada la'asar tana kubuce masa bayan ta cikin jam'i bai ta kan lokaci to ko an zo ganin Allah shi kan uku ba da za a masa ba zai ga Allah ba Allah kiyaye mu to Allah ya karama kallahu sahun sallah dole ne kamar sahun sallah na wajen masallaci sai yayi daidai da na cikin masallaci yana da kyau yayi daidai inda zai yiwu idan za a iya saitawa sahun na masallaci ya cika to wanda za a jona a jona shi da na farko na biyu ma ya saiti in zai yiwu na ce muku in zai yiwu in ko bai zai yiwu ba to a yi sahu dai a daidaita ko bai saiti ba ba komai saboda ai zai yiwu ba dan akwai wani wurin da gini ya hana wannan ya abin nan da sauransu da aka sai a duba inda yiwuwa a yi in bai zai yiwu ba kuma ba sai an yi fada ko an yi jayayya ba to wannan yake cewa da Allah akaram kallah waɗanda suke sa ayatul kursiyu a ɗaki ko kuma wata aya cikin ayoyin alkur'ani a gidajen sufa suke sawa su rataye irin wannan abin da ake malamai sun hana ayatul kursi ai ado da ita alqur'ani ba an yi shi bane dan ku yi kwalliya da gidajen ku ko a rati ta irin a mota din nan wani ya dan ratiya ta haka yana jin wani kariya kariya to kai laya kenan na'am kullum ku gane wani abu shi addini an ce kai kai ba a ce kai ba kar kai ban sani ko kuna ganewa malamai sun faɗa cewa bai kamata ba bai dace ba saboda wani lokacin ma ayoyin suna shiga cikin wulakantuwa ƙura ita buge su magana Allah ne ko kuma dole akwai lokacin da zai tsufa in ya tsufa sai ga an karya shi an jefar da shi an sha tsintan irin wannan ayatul kursiyun na mota ko na daki ko ilajiman da mata suke in an tashi shirgi shara kullum sai su tattara su zubar da shi an sha tsinta ana kawo mana akwai a sunan Allah da aka kawo min ni an kawo min shi ma da fitsari a jiki da waya an sashi a bola wani yana ɗiban bola i gani wayan za ta yan china china su za su yi wannan abu a kawo china agogo ma da wannan ake yi a sa ayoyin Allah a cikin agogo to sai ya yi me in tambaye ku shi qur'ani ana so ku yi aiki ne da shi Allah ya ce aikata aikata amma ka rataye ayatul kursi ba kai aiki da abin da ke cikin ayatul kursi ba yanzu annabi ya ce duk wanda zai kwanta ana so wanda zai kwanta bacci ya karanta ayatul kursi Allah zai turo masa mala'ika dan gadi na musamman to ka rataye ayatul kursi a mota ka abin amma abin da wancan annabi bai ce kai ba wannan wanda aka ce kai kuma ba ka yi mutum zai kwanta baccin baya karanta ayatul kursi to me aka yi wannan tifka da warwara kenan ban sani ko kuna fahimta an ce in za a kwanta bacci ana so a karanta amanar rasulu wanzu Allah ya ce hadisin bukhari duk wanda ya karanta fi lailatin kafata wannan ayoyi guda biyu na karshen bakara sun ishe ka sun baka kariya cikin taimakon Allah wasu suka ce sun ishe ka sallar dare kamar kayi sallar dare amanar rasulu in ka karanta a dare in za ka kwanta daidai kake da wanda ya kiyamun laili to ka zo ka dauki amanar rasulu ka sa a jikin dan ilajimin ka rataya ka sa a mota ka rataya to kuma za ka kwanta bacci kuma ba ka karantawa da wanda aka ce ka yi ba ka yi ba abin da nake son ce wannan din bai zai kara ma komai ba zai rage ma komai ba kun fahimci wannan yawwa da haka malamai sun ce a daina ba shi da kyau la ya amma ana yi yawanci ana yan kasuwa suna yi ana odar sa ta sayarwa a waye da sauransu alkurani ba abun ado bane a rataye aiki ake so a yi da shi kawai wannan ita ce ku kiyaye alkurani ba abun kwalliya bane da ado alika anan alika anan ba abun wannan bane ba yanzu har a hankici ko satin can sati biyu da suka wuce mun hudu ba hankici aka kawo mana hankici wani zai aure hankici yayi aure wata yarinya kurin ya sa sunansa wane wane which wane wance kurin sai aka saka aka ɗauko ƙur'ani ɗin gurungun hoton ƙur'ani aka saka kuma da rubutun ayoyi a ciki sannan aka samu Allahu sunan Allah babba aka rubuta a ciki hankici fa ustaz wanda in majina ta kama kaza ka sa ka faci yanzu dan Allah dan garin nan ya kamata ya jahilci wannan abu ko ba a jama aya ba ko ba a jama hadisi ba ka sa sunan Allah ka faci hankici ka sa sunan Allah ka sa a hankici ka goge takalmi mutane kullum an yi magana wai su masoya annabi ne wai to ina son annabi a ciki ina son Allah a cikin nan Allah ya sauwaye wannan wannan yake cewa a karam kalla da Allah mai sallan matsayin wanda yake bin dan duba me matsayin sallan mai bin dan duba ka ce boka kawai bai da sallah shi boka bai da sallah kai ma da ka bi shi baka da sallah kai ba ma bin sa ba gidansa ma idan ka je ka je neman magani ko wani abu sallar ka ta kwana 40 babu in ka gaskata shi kuma ka rida man ata kahinan aw arrafan wanda ya je gurin dan duba ko boka ko masu bugun kasan nan duk layin su daya matsafa masayarta fasaddaqahu bima yaqul kuma ya gaskata shi dangane da abin da yake faɗa faqad kafara bima unzila ala muhammadin hakika ya kafirce da abin da Allah ya saukar annabi muhammadu kat dan ce ya kare to zuwa wurinsa kawai kaje an ce sallah ka ta kwana arba'in babu to kuma yazo wuce ka rika mata sallah ka bi shi me yasa mutane ba sa ba sa tunani ne wani lokacin an faɗi abu ka je fa wurinsa ku tattauna ibaka magani sallar ka kwana arba'in babu in ka gaskata ka zama arni to shi kuma fa shi fa ka gaskata aka ce ka zama arni to shi kuma fa an shi ka ya zama toyayye gawayi kawai to har wannan mut- yanzu mutumin da ka san boka ne masirci ne matsafi har yanzu wuce sallah ka bi shi saboda sallar ta zama kayan banza kuma gwanda da ka faɗa ai da yawa yanzu a cikin unguwanni akwai unguwannin da limaman unguwannin bokaye ne kaga harka ta sallah babu compromise mai aƙida ka bi shi wanda ba da aƙida ka bar masa kayansa in ka je ka ɗebi shekaru kana bin wani mara aƙida fa kana da matsala ko ba ka ba ne yanzu wannan masallacin da muke zaune inda an gina shi ne a kan leda ana kafin a gama ma zai burma ko ba zai zaune ba wallahi ko foundation ba a yi shi akan abu mai kyau ba shi yasa me yasa ake sa rodi a kasan foundation me yasa ake sa dutse a kasan foundation dan yayi mai kwari to kai me yasa ba za ka gina sallaka akan mutumin da yake mai kwari ne a akida mai kwari a imani mutumin da yake karban sako a gurin aljanu da boka da wannan ka je ka bi shi da haka ya kamata ku kiyaye kuma kamar yadda na faɗa yanzu hatta sallar gawa da yawa wasu wuraren su suke sallar gawa kawai wai al'ada unguwa wai duk wanda ya mutu kurin wannan mutumin shi zai wa mutane sallah da wani dalili Allah ne ya ce sai shi sai shi zai yi kawai in ka ga bai ma baka ce akram kallah da Allah ai mana afuwa muna da wanda zai yi mana sallah bakum nagode Allah saka lafiya ai mana afuwa haka suke da gaggawa zai riga kowa zuwa da uban carbinsa a hannu da da wannan in ya koma kuma ya je tabokanci ya zauna da an yi mutuwa dole kurin kafin ma abin da yake al- shi ba haushe yana da kara akan harkar nan dan uwanka ya mutu babanka ya mutu me kun ka samu mai aqida yazo yi masa sallah kana zaune kana ganin boka yazo ya wuce sai zo wata baza wata uban babban riga yazo ya tsaya kurin kowa ya ji wani ibishi kawai an yi an gama sallah an tafi ba daidai bane kuma wannan mutanen da suke wannan barna ya kamata al'umma ta nuna musu abin da suke ba daidai bane amma sun yi barna kun goyi bayan su kun bi su yaya za su yi su gane cewa suna kan kuskure kun shiga matsala kun je wurin su kun ce su muku duba kun samu mushkila kun ce su duba muku hanya su muku kaza ya za su gane suna kan kuskure dole a samu wasu al'umma da za su nuna cewa waɗannan ba daidai bane saboda haɗarin da suke ciki Allah ya taƙaita mana wannan baiwa Allah to ga tambayar guda biyu ne ma lokaci bai zai bari ba saboda time yayi ko wannan addu'a take bukata ta ce da Allah akramaka Allah a ce maka mata da addu'a wai duka masoyanta yan bid'a ne ita kuma yan sunna take so to ga sunan muna da su tari da yawa ma- ma- ma- mabukata ko ai mata addu'a Allah ba ta na kwarai in Allah sa kika bayyana wani eh, wani dan sunan ya gano ki to kin ga kin dace muna fatan Allah sa albarka kuma Allah ya ba mu dacewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik